أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna shida ga watan Rajab hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan Januwari na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatun mu na littafin Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami alhaji ibrahim iyas radiyallahu anhu da ake ce masa ruhul adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafin nan na sharhi na lubul lubbi muna cikin baituka na shekul islami wa sa'adatul alami alhaji ibrahim iyas radiyallahu anhu da yake cewa idza qalibta matlaban adimta fa ghayruhu yadri wa ma daraita يدفع ما يذر لطفا منه لا تتهما إلهنا فتفضل muna cikin waɗannan baituka da Sheikhul Islam yake cewa idan kana da abun nema idan kana da abun nema ka rasa idan kana da abun nema idza qalibta matlaban idan kana neman wani abu adimta sai ka rasa shi fa ghayruhu yadri wa ma daraita Allah ne ya san cutar wannan abun kai baka sani ba yarfa'u ma yadurru lutfan minhu Allah yana tunkudar da abun da zai cutar da kai saboda tausasawa daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala la tattahi man ilahana fatukzala karka tumi Allah ubangijin mu balle ka walakanta to muna cikin waɗannan baituka da Sheikhul Islam yake magana akan matlab abinda mutum yake nema da yadda za a iya nema a karatun da ya gabata mun karanta irin abubuwan da ya kamata mutum ya lura da su a cikin neman sa saboda kada ya asara a lokacin da yake nema amma kuma sai ya zama yau abinda zamu karanta shine kamar yadda muka faɗa zamu faɗi abubuwan da suke jawowa idan ka roki Allah tabaraka wataala ko in ka nema a wajen Allah tabaraka wataala sai Allah ya baka da kuma abubuwan da za su jawo idan ka roki Allah tabaraka wataala ko kai ne ma wajen Allah tabaraka wataala Allah hana ka tunda shehu ya ce idza qalibta matlaban idan kana da abun nema to abun neman a wajen Allah zaka nema ko kuma wajen a wajen Allah zaka nema to abun da kake nema a wajen Allah din nan akwai sabuban da za su jawo saboda neman da kake yi sai a baka akwai kuma sabuwan da za su jawo sai a hana ka kana nema a wajen Allah gaba daya a wajen Allah kake nema amma akwai dalilai da za su jawo sai ka taro kuma Allah sai ba amsa ba akwai kuma dalilai da za su jawo amsa maka akwai kuma da za su jawo ba za amsa maka to su ne zai maka bayanin su yanzu da shau yace idza talibta matlaban adimta idan kana neman abun nema ka rasa fa ghayruhu yadri wa ma daraita Allah ya san cutan wannan abu kai baka sani ba to anan mai lubul bi sai yake ga maka to abubuwan da kake neman addu'a kake yi kasuwa kake yi neman ilimi kake yi neman ko me kake yi nema nema nema nema dai da aka sani duk abin da kake nema akwai sababin da zai jawo Allah ya amsa sai a karba sai ka samu abu akwai kuma sababin da zai jawo Allah ya hana sai a haramta maka abu to su ne zai mana bayani yace wa min al-ma'lum bi darurati fi tabi'ati sayr al-hayati anna li kulli shay'in sababan wa du'a min akram al-umur تقتدي أسبابا موجبة أو مانعة فإنه ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء حديث نبوي شريف سبق تخريجه قبل قليل في فضائل الدعاء راجعه هناك إن شئت يجي ومن المعلوم بالضرورة yana daga cikin abin da aka sani ma'lumin min addini bi darura abin da aka riga aka san shi a cikin addini an riga an sani haka yake fi dabi'ati a cikin dabi'a fi dabi'ati sayrul hayati a cikin dabi'ar tafiyar rayuwar dan adam anna li kulli shay'in sababan kowane abu yana da sababi yana da dalili wa du'a min akmari umurin taqtadi asbaban addu'a ita ce mafi girman lamari wanda take hukunta wasu sabuba mujibatun aw mani'a wanda suke jawowa a amsa maka ko a hana ka fa innahu laysa shay'un akrama Allah ta'ala min addu'a yace babu wani abu da yafi girma a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala kamar addu'a hadithun nabawi sharif wannan hadisi ne na Nabi sallallahu alaihi madaukaki wanda sabaka takrijahu an karanta shi a baya qabla dalil da aka karanta shi kafin a zo nan yace an karanta shi a baya kadan fi fadail du'a a cikin lokacin da aka yi magana akan falalan addu'a yace rajihu hunaka in shita ka karanta shi a wancan wajen idan kana so sai yace wali nabda bi asbabil hirman qabla asbabil ijaba faqulu inna min asbabi سد الباب على الداعي التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتربية يجي ولنبدأ بأسباب الهرمان za mu fara da sabubban da suke jawa a hana ka idan ka nema qabla asbabil ijabati ka mu faɗi sabubban da suke jawa a amsa maka faqul sai nake cewa inna min asbabi saddil babi ala da'i yana daga cikin sabuba da suke jawowa a tsare kofar mai nema at-tawassu fil haram wato yalwata cikin haramun aklan wajen cinsa wa shurban da wajen shansa wa lubzan da wajen sakawansa wa tanziyatan da wajen gina jikinsa to anan wajen mai lubulubbi yana gaya mana cewa abin da aka sani a cikin addini ne ko kuma a cikin al'umma a cikin ɗabi'ar ɗan adam cewa tafiyar rayuwarsa rayuwar da yake yi gaba ɗayanta tafiyarta dole akwai sababi kowane abu yana da dalili kowane abu yana da dalili ba abin da ake yinsa babu dalilin yi wata girme yin ya san dalili wata girme sani ba amma dole akwai dalilin yin abu sai yace to yana daga ciki yace addu'a ko kuma nema a wajen Allah shine mafi girman lamari wanda shi yake wajabta shi yake hukunta sabuban da za su jawo a amsa maka ko kuma a hana ka saboda me yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abu laysa shay'un akrama ala Allah ta'ala min addu'a babu wani abu mai girma wajen Allah tabaraka wataala kamar addu'a yace hadisin nan yana da inganci mun karanta shi a karatun da ya gabata cikin fadailul du'a to anan wajen abin da yake so ya faɗa maka shine a cikin ɗabi'a na rayuwar dan adam tafiyar da yake ta rayuwarsa dole akwai sababi akwai dalili da yasa yake yi duk dan adam din da yake zaune yana rayuwa bai san me yake yi ba to wannan shine zai shiga cikin wal asri innal insana lafi khusr kenan dan adam yana cikin asara ya zo bai san me yake yi ba ko kuma yana yi babu sababin yi wani yau da gari wani bi kai kai ni ba ban sani ba wallahi ban san me nayi ba kaga mutum ya zama shashashan ya zama haka ko bacci kake yin haka tambaye ka me zaka yi baccin da ya kamata ka bai dalili duk wani motsinka da kawaicinka harkat naka da sakanat naka ya kamata a ce akwai dalili biyu su dan wata manufa kake ko matsalar ne nema kake duk wani motsinka nema ne to neman nan a wajen kake nema a wajen Allah ko kuma yaya in a wajen Allah kake nema yaya ka kyautata cikin nema ka lalabi cikin nema ko baka yi ba to shine ce maka kowane motsi na rayuwanka nema ne kuma akwai sauƙin yin sa akwai dalilin yi duk abin da kaga dan adam yayi yana da dalilin sa dai wata kila wajen Allah yake nema ko wajen bayin Allah to shi nake so ya zama duk kulliyar sa gabaki ɗaya ne ba wajen Allah duk abin da yake sannan sai yace mafi girma abin da yake hukunta sababin abin da kake nema a baka ko a hana ka shine addu'a mafi girman hanyar da za ta jawo a baka abin da kake nema a hukunta maka a amsa ko a hana to addu'a ne mun ce addu'a da nau'in ta guda biyu addu'a ka daga hannunka kana roƙon Allah ko kuma ka fita nema dukan su addu'a ne amma abin da ake so ka zama talibun bi rabbihi kawai kana nema da Allah tabaraka wa ta'ala a ciki ka fita kasuwar ka nema kake amma wajen Allah kake nema ka fita neman ilimi nema kake wajen Allah kake nema ka fita yin wani abun ka nema kake amma wajen Allah kake nema in ka bai jaka to sai Allah ya baka to sai ya ce za mu fara da sabuban da suke jawowa a hana ka kafin mu irga maka sabuban da suke jawowa a hausa maka dan adam yana da bukatu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yana da bukatu a cikin rayuwar da yake yi to wane sababi ne yake jawowa zai roka ba za a bashi ba sannan wane sababi ne kuma zai jawo idan ya roka bashi sai ce zai fara karanto mana sabuban da su ne suke tsara suke tsare mai nema addai mai roƙa mai nema ya ta nema ba bashi ba zai riga mana su ya ce na farko attawassu fil harami aklan wa shurban wa lubsan wa tarbiyatan ya ce yalwatawa a cikin haramu a wajen ci da sha da sakawa sannan kuma da gina jiki wannan idan ya zama wajen dan adam to sababi ne da za ba za a amsa masa roƙon da yake yi ba ya kawo mana hadisai da suka magana kan haka yace fa na bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يسير السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له yace mana bana da wayar radiyallahu anhu da sai na dura Allah kana masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya da miji Allah tabbata gare shi na'am annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya da miji Allah tabbata gare shi yace inna Allah ta'ala tayyibun lalle Allah mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiban baya karban wani abu sai mai tsarki wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalina Allah ya yi umurni wa mu'minai abin da ya umurci manzanni da shi faqala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace ya ayyuha rusul ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci daga halal wa amalu saliha sannan ku aikata aiki na gari فقال تعالى سنة الله مرحبكين سيكياتي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أقوانا نكوك إيماني كتشدك نعم يا أقوانا نكوك إيماني كتشدك أبن دمك عبد ساقو دك دارا داقو دك شكين حلال واشكروا لله وقولي والله إن كنتم إياه تعبدون إذا كنت كسنشي شيكوكي بوتاوا ثم ذكر الرجل سننسي أمبتشوني متون yutilu safar wanda yana tsawaita tafiya ash'aka akbara wanda yake da biji-biji kuma ga kura a jikinsa ya muddu ya dai ila sama yana daga hannunsa zuwa ga sama ya rabbi ya rabbi yana cewa ya ubangiji na ya ubangiji na wa mat'amuhu haramun abincin cinsa haramun ne wa mashrabuhu haramun abin shansa haramun ne wa malbasuhu haramun tufafinsa na haramun ne wa gudiya bil harami an gina jikinsa da haramun fa anna yustajabu la ya za ya amsa masa yace wa min adillati hadha al-bab hadithu sa'd radiyallahu anhu atib ma'aka takun mustajabu ad-da'wa yace yana daga cikin wato dalilai na wannan babin hadisin sayyidina sa'd bin Allah ya kara masa yadda yadda yake cewa atib ma'aka wato kai dadada ka ci halal daga cikin abin da kake ci takun mustajabu ad-da'wa zaka kasance ana amsa addu'arka to wannan shine a ɗaya daga cikin asbab na hirman sabuba na hana ka idan ka roki Allah ka roka ba maka ba sababin da ya fara mana nan shine ka yalwata cikin haramun wajen cinka da wajen shanka da wajen sakawanka da wajen gina jikinka ta wannan wajen dukanmu yawancinmu mun yi cuɗanya cikin wannan abu kana neman abinci abinda za ka ci da bakinka ko kana neman abincin da za ka ci amma abincin na halal ne na haram ne kai tunaninka da hankalinka baya kawo wannan magana baya kawo wa yanzu mutane wai sun wuce a zai ana magana wannan halal ne wannan haram ne wai sun wuce shi wai idan ka zama a cikin al'umma da kake zaune da su kake tare da su kana kokarin ka ce ai akwai halal akwai haram sai ce kai wani inna lillahi wa inna ilaihi kai wani wani irin mutum ne yanzu duk shugabanni ne irin zalunci da suke yin nan yanzu zuwa abin da ake nan kai ma ka zo kana wani magana haram ko kuma ce haba wani ya cika kakale da Allah ka ji shi da Allah yana tashi ne a mutane in ba za ka rawa to je ka dan jin da kai mai tsoron Allah ne ka je ka ji tsoron Allah kan mu za mu karba ko a je can din ma mu bi ka har gori za a baka wai saboda wai kana kokarin kiyayewa yadda ake so karka kiyaye haka mutane suke so kalma to wai kuma bayan baka kiyayen ba sai ka je kana roƙon Allah kuma wai ka ci abincinka baka san ta ina abincin ya tafi bare zo zuwa bakinka ta halal ne ta haram ne kai baka sani ba amma kuma ka je kana roƙon Allah kuma wai ka kama da lokacinka inna Allah ta'ala tayyibun Allah ai mai tsarki ne ba zai karbi wani abu sai mai zargi saboda haka idan akwai datti a jikinka akwai dauda a tare da kai ka zo kana ta Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah yana ganin ka ka cuci wani a cikin abinci abin da za a ci aklan abin da za a ci kai ne ana zamani kai jagora ne a cikin addini ko ka san abin da kake yi sai da ku abinci misali a kawo shinkafa kaman buhu daya a ce akar makan lawo mun ga ku ne na kusa da Allah to ga buhun shinkafa nan da Allah a raba a al'umma na anguwanka ko kuma na zawuyanka shi kenan sai ka ce a shiga da buhun shinkafa ba za ka yi zancen wa muridanka ba ma muridanka ma wala ka zancen da ruwa balle wani balle wani can gefe ba ruwanka sai ka zauna a kai kai to mi ka ci kenan mi ka ci baka ci halal ba kuma sai ka dawo kana ta wuri wallahi na je har yanzu nan bai bai ya za a yi ai bayan da zai yi ka ba ta kanka lokaci kawai to wai dan tijani a dan faila ne wai shi ma har yayi handama da baba kere wai ko handama da baba kere yake cewa yayi yawai za a shirya maulidi kana ɗan tijjani na bala a kawo maka shinkafa ko kuma kayan sha a kawo leda goma ko leda ashirin sai da bidon leda biyar ka ce ga shi leda biyar aka kawo sauran ka sa a ɗaki abun sha ka ce ba zai yi saba ka buwe sauran kuma kai ɗan tijjani ne ko kai ɗan faila ne har ma za a zuwa ce ka roƙi Allah sai ka yi kuma haba haba malam aka ɓata kanka lokaci to dole abin da zaka ci a ga halin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jikinka a ga halin shehu tijjani a jikinka a ga halin shehu Ibrahim a jikinka amma sai a baki kawai ba a saka zama a baki aklan abin da zaka ce zama na halal ne abin da zaka sha ya zama na halal ne abin da zaka sa a jikinka ya zama na halal ne ba ka hada gabar da maka cuci wancan ka kwace na wancan ka iya ne ne kai dinki ba ka dinka kayan ka masu kyau ai failan kenan ta fashe maka ka za ka mai kyau amma kuma na cuta ne ba inda zaka je haka ko kuma ka gina jikinka amma da haramun ka ka gina jikin naka na ga kana wuri ka aikin banza shi za shi za ya kawo na hadisi sallallahu alaihi wasallam dai magana kan haka sannan Allah ya ce ya ayyuhar rusul kullu min tayyibati kaje manzannin Allah ba wanda su komansu ya tafi amma aka ce ku ci daga halal sannan ku aikata aiki na gari ka ci halal ɗinka sannan sai Allah ya ce ya yi halal zina wani kullu min tsayyibati ma razaqna ya wanda kuka imani ku ci daga halal wanda muka azurta ku da shi washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ku gode wa Allah idan shi kuke bautawa abinda ka samu kace sai ka gode wa Allah a cikin abinda Allah ya baka amma Allah ya baka halal kaga halalin taki ba za ta yi ba ka gagara godiya sai ka gare abun ba zai taru ba sai ka yi handama sai ka boye sai ka sai ka cuci wani sai ka yi zalunci duk zai taru amma in ka zai iya halal ai ba zai yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma halal ne ake so ka dage ka ji nan ne shehu tijjani zai bayyana a jikinka nan ne shehu rani zai bayyana a jikinka sai ka roƙi Allah sai mutane sai Allah amsa musu dalilinka amma ka ta tura haram kuma ka zo kana roƙon Allah Allah ba zai ji ba Allah ba zai ji roƙon ka to kaga nan hadisin sai ya ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum yana yawan tafiyoyi ya shiga nan ya fita can ya shiga nan ya fita can in ka ganshi biji-biji ya yi kura akwai mutanenmu da suka zama haka yanzu shi mutum bai san mami zai wani sai tafiya kawai ba ce karkai ziyara ba yana da kyau fi ziyara amma a cikin mu mu yan tijjaniya yan faila wani ya mai da yawon nan shi ne tijjaniya shi ne faila yawon da zai dai yawon za ya mai da yawon ne tijjaniya kuma ya mai da yawon shi ne bailan wani shehu ya yi yawo haka ne shehu islami sajin ran alhaji ibrahim ya sabbi Allah ya za ya zaga duk inda za a shiga ya shiga a zamanin sa haka ne ko shehu na musu zaga in ka duba bolan mu shehu shehu tsaro sun bushi radiyallahu anhu duk inda ka sani a tsankar karamun nan har ma inda baka zato shehu ya je ci saboda ka akwai tafiya cikin dariƙa ba wai zama za ka waje ɗaya ba haka ne za ka yi tafiya za ka yi tafiya mun je wani gari da shi a nan ana ce garin abu nari kafin mu je ma mun gama wahala mota ma kamewa take a hanyar garin amma mutane suka garin suke cewa zuwan shi wannan garin na biyar ne a wannan lokacin da muka zo kuma sai ka je zabi wani kauyen zabi ne sai ka tafiya kaman kai yaya to shi wannan sun yi yawo sun shiga sun shiga duk inda ya kamata sun isar da sakon shehu tijani sun isar da sakon shehu ibrahim haka ne to yanzu kai kana iri na muridi wanda baka baka tsina da komai ba baka komai ba kana iri na muridi wanda kake so ka zama muridi ba kawai shi kenan sai ka nemi kayanka ka hada jakarka ko ka nemi yan zakiranka ko mutum zuwa uku shi kenan sai a shirya sai yi zai tafiya ko ba haka ba ka san ba ba ba zama ai ba zai yi a zauna ba ai a shi ya ce alaka shi ya ce alaka ai ba zai yi a zauna ba shi kenan sai ka tashi yau kana gari ka za gobe kana gari ka me kake yi me kake yi a wannan garurukan da gajen da'awa da'awa kake yi wajen tijjaniya dan faila sufi ne wajen jira maka dawa wai sufin gaskiya din yana da'awa ya yi rawani ko ya nemi menene makawo menene makawuya da babban riga da menene da zan zakiran sa ya tafi yana zuwa in yaje gari a kama zikiri tun ba ya koyo ba na ai zikiri ai zikiri sosai sai an gama sai ya yi jawabin da zai yi in jawabi ne ya faɗi karamomin da zai bada irin nasa karamomin a bakinsa ya faffaɗa ya ce shehu kaza ai failan kenan kaza kaza karshe in ya ga za a tara masa to shi kenan ya ga ba za a tara ba ya dan kawo su dabarun da zai yi ya kakkarta hannun mutane abin da yake hannun mutane kuma shi ake sakina a dariƙa shi tsammanin sa miskini wai dariƙa shi ne kai ta wannan yawo kana zuwa kana karɓar abin da yake hannun mutane kana musu kariya kana karɓar musu shi ne dariƙa shi ne faila an shi wani lokacin da suka tashi suka fara yawon nan duk inda suka je suna da sakon da za su isa sun zauna da shi ibrahim ya lamunce musu ya ce ku fita ku je ku je ku yi duk abin da za ku yi na yi muku izini na lamunce ku je ku yi inda ya gaya wa shi ba izhab faqul faqul faqul ma qultu ana qultu ka je ka ka faɗa duk abin da ka faɗa ni na faɗa haka shi ibrahim ya gawa shi ɗayar rodin lamarin shi ɗayar haka kawai shi ibrahim ya gawa masa ha kawai ha kawai ya gawa masa wannan magana ba ha kawai bane to kana nan yi na ba kai komai a dariƙa ba ba kai komai a faila ba wata kil karatu islami ne makamul islami ba karatu ba baka iya ba balle a tambaye ka dariƙa yadda take da hujjojin da ka iya wada balle a tambaye ka faila yadda take da hujjojin da ka iya wada duk ba za ka iya ba amma kana yawo kana yawo wai wai za ka yada da awon shiru za ka isar da sabon shiru ta ina in ka da wani makiyin shiru zai kure ka ba ya karar da kai to shi nan sun fita amma lokacin da suka bar sun zama hujja a cikin addinin islama sun zama hujja a cikin dariƙa sun zama hujja a cikin waila ba haka wanda da suka fita ba to saboda haka anan abin da ne sa muka muka ja wannan maganar shine kar ka fita ka ce wai za ka yi da'awa kana din tijaniya ko dan maila ka tara abin da ake nema sai kai tsada sabon shi Ibrahim radiyallahu anhu in ya zama da'awa ne ka dinka kayan ka kana fita kai bijibiji kai wani kala a ganka ce ga sufi na Allah ko ka tara gashi misali gashin ka yayi yawa shine irin alamomin ga gashin ka ya taru ka tara gashi har ina ga carbi mai menene a hannunka kana ta wuri amma da za a kawo maka kudi a cire gobe da safe za a zo a karbe su zaka danne zaka cinye da wani zai nemi taimako a wajenka zaka zalunce shi ma in ka samu dama kuma kakanin biji biji in an ga kawai irin wai kamar sufin nan sai kai ta addu'a addu'ar ba za ta yi ba ka daga hannu zuwa sama kana da roƙon Allah Allah baka Allah baka Allah ba zai bayar ba saboda me abin da kake ci haramun ne wani gil kuma ka rike tijaniyan ka da bailan ka a matsayin kayan abincin ka da su kake cin abinci kana nan tijaniya na baila amma tijaniya da baila nan su ne abincin da su kake ci zawiya ta a kawo maka zawiyanka ka zauna ka cinye ko muni dan zawiyan ba za ka wasu ba kuma sai ka zo kana addu'a Allah zai jiro ka ba zai ji bai saboda mat'amuhu haramu abincin da kake ci haramun ne ka ga yakin banza abin da kake sha haramun ne abin da kake sa jiki kana haramun ne kai shi dan yana haramun ta ko'ina to ya za ya amsa maka bayan da za ya amsa to saboda haka abin da ake so a ga mana nan shine idan kana so ka roki Allah ya amsa maka sai ka guji haramun wajen ci da sha da sutura da kuma tayar da jikinka karka karka gina jikinka da haramu in ka gina gina haramun to kuma ba za ba za ka samu abin da ake nema ba yace yana daga cikin hujja har yanzu hadisin nan na sayyidina Sa'ad da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka wato ka dada ka ci halal na abin da kake ci sai ka zama ta kun fusta jabun da'awa in ka roki Allah sai Allah ya amsa maka amma in baka ci halal ba in ka roki Allah Allah ba zai amsa maka saboda haka mu dage muna cin halal cin halal din nan a wajen ci da sha da sutura da kuma gina jiki da shi shi zai jawo shi zai jawo in ka roki Allah sai Allah ya amsa maka da shi yace idza talibta matlaban ajimta idan ka roki Allah to matlafin abin da kake nema wajen Allah to ka nema cikin halal in ka nema cikin halal wato kana cin halal in kana roƙon Allah to Allah zai amsa maka in ne ma kake yi kana kasuwa ne ko kana wani sana'a ko kana menene ka dage kai halal a ciki in kana yin halalci a ciki to Allah zai karba zai amsa zai amsa sai kaga kasuwar ta yi gaba sai ga ilimi ilimi ne sai ga ilimin ya samu duk abin da kake sai ya ci gaba saboda me kana gwada kyau kwata kwatanta yin halal a ciki amma in kana yin tuwa-tuwa kana kana cin haram a ciki to ba za a samu ba kana kana ta nema ba za ka samu abin da kake nema ba to wannan shine sababi na daya a cikin sabuba da ya kamata mutum ya lura da su a cikin neman sa kuma insha Allah za mu dakata nan insha Allah mun karanta sababi na daya da yake jawowa mutum ya ci roƙon Allah Allah ba zai amsa masa ba ya tafi da neman kuɗi ba zai samu kuɗin ba ya tafi da neman ilimi ba zai samu ilimin ba ya ta neman abu amma ba zai samu ba inda ya yalwata cikin cin haramu wajen cinsa da shansa da tufafinsa da gina jikinsa in ya gina cikin haramu duk abin da zai yi ba za a samu ba saboda ka in yana so ya samu to ya kiyaye wannan ya kiyaye wannan to za mu dakata nan insha Allah muna nan dai akan baitin shehu shehu islami da yake gama da cewa a cikin matsalar dinka to ka ci halal ya lubbi ya kawo maka cewa ka ci halal a cikin abin da kake nema in dai ka ci halal to Allah zai baka zai kirgo maka dukkan abubuwan da suke jawowa in ka roki Allah Allah ba zai amsa ba roko ma'ana guda biyu duka hissan wa ma'anan roka na addu'a ko kuma roka na nema ka fita kana nema abu to in dai baka fadanta halal a ciki ba to za ka yi ta yi ba za ka samu komai ba abinda makaranta daidai Allah ba mu dadansa abinda muka yi kuskure Allah gabarta mana lokacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu gane abinda shi yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana addinin mu ya kiyaye mana kasar mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan abin da aka sa a gaba na maganar siyasa muna roƙon Allah ya sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya Allah ya kaɗe dukkan fitinar da take cikin wannan abin da muka fuskanta albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan hali da ake ciki na yanayin da ake ciki na maganar mai da maganar kuɗi Allah ya tabbatar wanda abin da ya fi alheri a ciki albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mujizarsa albarkacin shi tijani da karamarsa albarkacin shi Ibrahim da faidarsa albarkacin alkur'ani da ayoyinsa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين